الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا منا أكو rajab shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha biyar ga watan biyu shekara ta 2021 a shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mutaqad sahih wallafar babban malami al-shaykh abdussalam ibn birjis alu abdulkarim Allah ya ji amalan da rama yan uwa wancan sati da ya gabata mun gama bayani ne game da abin da ya shafi kudiri da ahlus sunna wal jama'a suke game da iyalan gidan annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yau kuma insha Allah ta'ala darasin mu zai dora ne akan al-mutaqad sahihu fi karamatil awliya'i kikkiawan kudiri game da karamar waliyai waliyan Allah maɗaukakin sarki ɗan uwan aka ce karama wani abu ne da yake a khariƙun lil'ada galibi abinda malamai suka fi fassara shi da shi kenan shine abu ne da yake ya saba al'ada Allah maɗaukakin sarki ya ɗora rayuwa akan wasu ƙa'idoji tare da cewa kowanne ɗaya daga cikin ya san cewa Allah maɗaukin sarki ala kulli shay'in qadirun mai iko ne akan dukkan komai amma Allah maɗaukin sarki ya ɗora rayuwar akan wasu ƙa'idoji wanda rayuwa take tafiya a kansu yanzu misali mun san babu yadda za a yi maga mutum yana taka ruwa yana tafiya a kansa don mutumin da ya ɗora kafarsa akan ruwa zai lime ciki ne haka nan a ƙasa muke tafiya ba za ta yi a ce an ga mutum ya tashi yana tafiya kamar tsuntsu ba a dafaffike haka da irin waɗannan abubuwa wanda duk abubuwa ne da Allah maɗaukin sarki bai ɗora rayuwa a kai ba to wasu daga cikin mutane idan Allah maɗaukin sarki ya so ya karrama su ko ya taimake su sai ya haifar ko ya samar da wani abu wanda yake ya saba al'ada ta ƙa'ida yau da kullum a hannunsu wanda mutum kamar yadda muke bayani game da tafiya akan ruwa sai aga mutum ya tafiya akan ruwa ina fata an fahimta ko kuma makaddara maga ya tashi sama ko makaddara maga mace ce ba miji ba kuma ta haihu wannan da abin da ya saba al'ada ya saba wa sunna ta Allah madaukakin sarki a yadda ya tsara rayuwa to amma Allah madaukakin sarki yakan karrama wasu daga cikin waliyansa da irin waɗannan abubuwa ina fata an fahimta to in za a yi bayani akan karama ta waliyan Allah madaukakin sarki akwai abubuwan da ya kamata a ce mu dan fito da su a matsayin muqaddima don su buɗe mana babin da zamu ƙofar da zamu shiga cikin babin yadda zamu fahimce shi akwai abubuwan da malamai suke kawowa wanda suke dukkanin su khawariq ne al'ada suna irga wajen guda bakwai wanda malaman mu'asirai kuma wanda suke zamani wanda wanda suke wannan zamani sukan sukan sukan ƙara guda ɗaya zamto kamar guda takwas haka suka ce daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki kan haifar a hannun wasu mutane ya saba al'ada akwai abubuwa kamar guda takwas waɗanda kamar guda hudu daga ciki yakan faru ne a hannun mutanen kirki kamar guda uku daga ciki kuma yakan faru a hannun mutanen kawai guda ɗaya kuma na ƙarshen shi ne yakan faru a hannun ko dai mutumin kirki ko kuma mutumin da ba na kirki ba wannan zai taimaka maka ka bambance tsakanin menene wancan da wancan idan kaga wannan ka gane ba wancan bane ne idan kaga wancan ka gane ba wannan bane idan ba haka ba sai abubuwan su cakuɗe su shiga cikin juna idan wasu abubuwan za a gansu iri ɗaya ne amma abin da zai bambanta sunayensu shine wannan ya fito daga wajen wancan wannan kuma ya fito daga wajen wannan shine abin da yake bambanta shi yanzu misali akwai abu na farko da malamai suke kawo shine mu'jiza in aka ce mu'jiza shine abin da yake faruwa a hannun annabawan Allah da manzanninsa na saba al'ada ita mu'jiza ba ta afkuwa a wajen kowa sai manzan Allah ko annaban Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara musu salati da sallama dukkaninsu Allah madaukakin sarki idan yaso yakan haifar da wata mu'jiza ta nasu lokacin da aka musu tahaddi abinda ake cewa tahaddi shine lokacin da aka kalubalance su aka ce in dai kai manzan Allah ne Allah ne aiko ka to muna so ka zo mana da abu kaza sai Allah madaukakin sarki ya bashi wannan abin sai ya zo da shi misali a sanda ta annabi Musa da take zama maciji wannan abu ne da ya saba al'ada sanda dai sanda ka je ka karyo sanda a jikin bishiya ka yarta zama to maciji wannan abu ne da ya saba al'ada ina fata an fahimta to mu'jiza ce ta annabi ta annabin Allah Musa alaihi salam to amma kun ga ai kafin annabi Musa yayi wannan lokacin da saharatu fir'auna yan bokaye da fir'auna ya tara su ma ai sun yi abu makamancin wannan ko sun yadda igiyoyi da me sun zama to me macizai amma waɗannan abubuwan da suka yi shi sunansa sunansa mu'jiza ba sunan shi mu'jiza ba ina fata an fahimta bambancin su ko kun ga abu ne kusa din iri ɗaya amma shi annan Musa da ya saboda annabin Allah ne Allah ne yake karfafarsa yake karfafa addininsa da wannan abin dan ayi imani da shi dama Allah annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce Allah bai turo wani annabi ba face sai ya bashi wata aya wacce za ta sa mutanensa su imani da shi wanda ya sa mutane su imani da shi saboda wannan ayar kamar annabi isa alayhi salam yakan tashi matacce gurgu ko makaho da aka haife shi da gurguntaka ko makanta idan ya tafi ya shafe shi kenan sai ya warke wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa ubri'ul akmaha wal absara uhil mauta bi idnillah wa nabiyukum bima ta'kuluna ma tadakhiruna fi buyutikum kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga mu'jizozin sa nan babu iyaka tsagewar wata abu ne da ya saba wa al'ada ƙara abinci abincin da yake na mutum uku ko mutum hudu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi addu'a sama da mutum ɗari ka za su ci wannan mu'jiza ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗauki tsakuwa a nisa ta tasbihi kowa yana ji tsakuwa ta ce subhanallah subhanallah kowa ya ji ina ba ta an fahimta wannan ya saba al'ada ruwan da bai wuce mutum uku su amfani da shi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi addu'a a cikin su ya karu sama da mutum 80 su aiki da wannan ruwa mu'jiza ce wannan sannan akwai abin da ake cewa irhasat shi irhasat ta kamfari ne shi ma a hannun annabawa amma suna ƙanana kafin a aiko su shine abin da ake ce masa irhasat kamar abin da ya faru ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da yana karami a wajen halimatu sa'diya ai mala'ika jibril ya sun zo sun kama shi sun tsaga kirjinsa ko suna wasa da yara suka tsaga kirjinsa suka ɗauko abin nan ɗinsa zuciyarsa aka cin rabon shi ɗan aka abin nan aka wanke ta sannan aka mayar masa da abin nan ɗinsa da zuciyarsa kirjinsa kuma aka mayar aka abin wannan shi ma abu ne da ya saba al'ada sannan akwai abin da ake cewa karama karama shine wanda za mu yi bayani a kanta ita kuma tana faruwa ne akan bayan Allah na gari duk inda ka karama to ba ta tabbata sai a hannun wanda yake bawan Allah ne nagari mai bin Allah wanda kowa ya mai shaida cewa bawan Allah ne nagari ina fata an fahimta ba wai sai wasu ke bantattun mutane bane karama take faruwa a gari sa'a duk wani bawan Allah nagari mai bin Allah wanda aka masa shaida wannan bawan Allah ne yana kokarin kamanta abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce to wannan karama ya ta iya bayyana a kansa akwai abin da suke cewa al'aun taimako shi kuma irin wannan yana faruwa ne akan garin mutane amma shi ba fasiki bane sannan shi bai kai matsayin wancan bawan Allah nagartacce da kowa ya ba da shaida akan sa ba shi dai gashi nan gashi nan ne khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a wani lokaci a dan fada can wani lokaci kuma a shiga nan haka to wani lokaci Allah madaukakin sarki yakan taimakawa irin waɗannan da wani abubuwa wanda ya saba al'ada shi ma akwai shi to wannan abin da ya shafi na bayan Allah na gari kenan sai waɗanda suke ba bayan Allah bayan Allah ne amma ba na gari ba su ma abubuwa na wanda suka saba al'ada suka fara a hannunsu daga ciki akwai abin da ake cewa al-ihana ihana shine kamar kunyatarwa ko tabarwa kamar abin da ya faru ga musailama al-kazzab dan kabila banu hanifa wanda ya ce shi annabi ne annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi addu'a a cikin rijiya da babu komai a cikin takafaffiya ruwa ya tsatsafo aka ci gaba da amfanuwa da shi shi ma sai ya ce to ai wannan shi ma zai iya saboda sai ya samu wata rijiya ita akwai ruwan ma a ciki da ya addu'a ya tofa sai ta kafe gaba daya ta bushe so kaga wannan ai shi ma ya saba al'ada ko amma wannan ihana ne da sauran irin wannan akwai abin da suke cewa istidraji kamar irin abin da Allah madaukakin sarki zai yi wa dujal a ƙarshen duniya idan ya bayyana kun ga dujal zai tada matacci ba zai je kabari kabari makabarta zai je sosai iyaye da kakannin da suka mutu shekaru aruruwa zai samu wani mutum ya ce ya sunan kakanka ya ce wani ka gane kamannin sai ya ce ina san shi ce ina ne kabarin sai ya ce can ne sai dujal je kabarin sai ya ce wani tashi sai mutum ya ga kakansa da ya san shi ya tashi a surarsa ya tashi sosai kuma ya magana ce lalle na shaida kai Allah ne dujal sai ce to kuma sai kuma kabarinsa to kaga dujal fa shi zai wannan aiki a lokacin da ba lokacin damuna ba kwata-kwata kamar yanzu lokacin sanyi zai ce da sama kawai zubar da ruwa nan take sai sama take ce da ruwa zai je inda yake fako ne sai ya ce tsirrai su fito kankace mai sojan ya zama kore sai ciyayi da shukoki su fara fitowa a wajen dujal ne fa zai wannan aiki ba wannan duk bai saba al'ada ba ya saba al'ada to wannan istidraji ta lalace Allah madaukakin sarki ya masa domin ya kaddara cewa ta dalilin dujal sai da yawa daga cikin mutane ya sa halaka to wannan shi ma yakan faru a hannun mutane wanda suke ba mutanen kirki ba sannan abu na uku shine akwai sihiri da bokanci shi ma abu ne da ya saba al'ada sihiri da bokanci wannan kusan kowa ya san shi bokaye sukan yi abubuwa wanda yake ya saba ya saba tunani ya saba al'ada duk kamar kamar yadda kowa ya riga ya sani za a iya canzawa mutum ɗabi'arsa daga kaza ya koma kaza mutum yana kin abu hakikanin ki sai a je a yi masa sihiri ko tsafi sai kasance a duniya babu abin da yake so kamar wannan abu sihiri ne bokanci ko mutum yana kin abu baya yana son abu sai a juyar da shi ya koma ne ya koma baya son sa ko mutum da hankalinsa sai a juyar da shi ya koma ne mara hankali duk suka yi ko boka yanzu nan kana nan sai rinka ga maka abin da ake a waje kaza duk suka abin yakan faru yanzu a yi sata a yi sata misali a ɗauke wani abu a gida sai a wajen boka sai ce ai abin yana waje kaza kuma da an je gidan sai a ganshi a wajen ina fata an fahimta ba fa a gaban sa aka sace ba amma da an je an same saboda yana aiki da aljinu za su iya gaya masa wannan diya saba al'ada to sai abu na karshe wanda shi kuma yakan haɗu mutanen kirki da mutanen banza duk sukan iya samun sa shine wanda galibi magabata a rubuce-rubucen su ba sa kawo shi amma malamai mu'asarai da suke da suke a zamanin nan da yadda suka ga ci gaban zamani da yadda abubuwa suke faruwa sukan kawo shi a ciki shine wani al-ikhtira'atul alamiyya din irin kere-keren zamani abubuwan da suke faruwa shi ma ana sa shi a cikin abin da ke kharik ne lil ada yanzu misali ka dauki wayar hannu kadai wannan wayar hannu ita kadai ai wannan abubuwan da take yasa ya saba abin da yanzu mutumin da mutumin da ya mutu shekara 500 a baya ya dawo aka ce masa akwai waya zai mamaki ba haka bane zai mamaki kwarai da gaske yanzu abin da yasa kai baka gani abin mamakin saboda kai a zamanin kake amma dai ko da a zamanin kake tabbas a cikin abin a cikin waya akwai abin al'ajabi mutumin da yake kasar Saudiya yanzu zaka dauki waya ka buga masa yana Saudiya tsakanin Najeriya da Saudiya tafi shekara noce idan kaga dama zaka sa bidiyo call kana kallon sa yana kallon ka kana cikin gida yana cikin gida duk abin da ake a cikin gidanka kana gani yana gani kai ma kana gani abin da ake a cikin nasa gidan za ku yi magana kamar ga ka gashi wanda ya saba al'ada da dole ne idan kana son ganin sai ta yi tafiya daga nan zuwa can sannan za ka gan shi ba dai kai magana da shi haka nan ɗan wannan abin yanzu wayan abubuwan da ta ƙunsa Allah maɗaukakin sarki kaɗai san yawansu kaga akwai rediyo za ka yi kallo za ka yi karatu za ka duba agogo akwai jarida komai akwai a cikin waya ita kaɗai kawai wannan abar abu ne da yake ya saba mai ya saba al'ada shi saboda haka malamai sukan kawo wannan a ciki to ɗaya daga cikin abubuwan da suke sun saba al'ada abubuwan da aka saba gani yau da kullum akwai abin da ake cewa karama ita karama shine kamar yadda muka bayani Allah madaukakin sarki ya samar da wani abu a hannun wani bawan Allah na gargin shine kaidar yan uwa duk mutumin da aka ya samar da wani abu wanda ya saba al'ada aka kuma mutum banza ne to ba karama bace wannan mu fahimci wannan ba karama bace sai mutumin da yake bawan Allah dan Allah madaukakin sarki game da zamu zo makaranta ya ga mana wane ne wali dan karama tana bayyana ne a hannun wali ala inna awliya Allah la khawfun alaihim kamar mai tambaya tambaya zuwa sai Allah ya ce alladina amanu wa kanu yattaquna duk mutumin da ba bai imani ba ko yayi imani amma ba mai takawa bane mutum banza ne wannan ba wali bane saboda ko da wani abu ya faru a hannunsa ba karama bace sai dai kasance ko taimakon aljanu ko ihana ne ko kuma istidraji ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa saboda haka dole ne mu bambance tsakanin wancan da wannan ƴan uwa ahlus sunna wal jama'a dukan su tun daga farko zuwa ƙarshe duka sun yarda da karamar waliyai ba kamar yadda ake faɗa cewa su ahlus sunna ba su yarda da karamar waliyai ba a'a karamar waliyai kala biyu ce akwai ta gaskiya akwai ta ƙarya to ta gaskiya ahlus sunna sun yarda ita kamar yadda zamu zo mu ji da yawa malaman ahlus sunna da yawa sun yi rubuce-rubuce akan karamatul awliya da yawa akwai babban malami ba abul qasim hibatullahi lalaka'i wanda ya mutu a shekara ta 400 da wani abu kun ga alal alal yanzu da mutuwa wajen shekara nawa shekara wajen 800 da wani abu to yayi rubutu sunan littafin kai karamatul awliya karamatul awliya ya kawo karamawan waliyan Allah madaukakin sarki da yawa haka ka je ka duba cikin littafin ibnu taymiya mai suna al furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan bambanci tsakanin karamar waliyan Allah da karamar waliyan shaɗa haka ibn tamiya ya tantance to shi ma bayani ne da rubutu da yi akan abin da ya shafi karamomi kuma ya kawo karamomi tun daga kan sahabbai zuwa tabi'ai zuwa na kasar su da yawa wanda suka tabbata ta fuskar isnadai masu inganci sannan akwai abu abu nu'aym a cikin littafin sahihatul awliya shi ma ya kawo irin waɗannan abubuwa da yawa wanda suke bayani game da mai karamatul awliya to amma an ka duba ɗaya bangaren za ka ga akwai wasu daga cikin malamai da suka yi rubutu game da karamomi na wale wannan idan ka shiga to gaskiya bambancinsa da shafa labari shuni ba shi da yawa saboda akwai abubuwa da na karerai da yawa da aka kirkiro aka jingina da yawa wanda kai da ka karanta ba ka san wannan ya saba wa hankali da sauransu akwai littafi mai suna jami'u karamatul auliya majallar dibi ne jami'u karamatul auliya na Yusuf da Bahani idan mutum ya karanta shi zai sha abin mamaki akwai at-tabaqatul kubra na sha'arani shi ma wannan littafin an shara ta da yawa sosai da sosai kwarai da gaske akwai abubuwa da yawa kwarai da gaske sosai da sosai to irin waɗancan karamomi wanda yanda suke wanda zaku wasu daga cikin wanda ake cewa wanda ake cewa karama ce to sai ga wanda yake abin wallahi wani tantirin fasiki ne sai a ce karama ce sai a ce karama ce da sauransu to amma karama wacce alqur'ani ya tabbatar da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ahlus sunna jama'a gaba ɗaya sun yarda da ita kamar yadda zamu zo mu ji kadan daga cikin insha Allah ta'ala mala yace wa ya taqidu ahlus sunnati wal jama'ati ahlus sunna wal jama'a suna kudurta cewa ma tawatarat bihi nusus min wuqu'il min wuqi karamatillahi ta'ala li awliya'ihi ahlus sunna wal jama'a sun kudirci abubuwan nassoshi da suka zo masu tarin yawa da suke tabbatar da afkuwar karamar waliyan Allah maɗaukakin sarki yadda Allah maɗaukakin sarki yake karrama waliyansa da wasu irin karamomi na musamman sama da ya ce walwali wa indahu wanda ake kira wali a wajen ahlus sunna man fa'alal ma'amurati shar'iyya wanda yake aikata abinda shari'a ta umarce shi ya aikata duk abinda Allah maɗaukakin sarki ce ya aikata baya kauce masa haka duk abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana baya zake masa shine wajtanaba ma ja'ati shari'atu bin nahyi anhu yake kuma kokarin nisantar abinda shari'a ta hana malai ce qala ta'ala anil awliya Allah maɗaukakin sarki yake faɗa game da waliya a cikin surata yunus ala ku saurara inna awliya allahi hakika waliyan Allah maɗaukakin sarki la khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanuna kuma ba za su bakin ciki ba duniya da lahira ke waliyan Allah haka suke a duniya ba su ba bakin ciki a duniya ba su ba tsoro haka nan a lahira ba su ba damuwa sai Allah madaukakin sarki ce allazina amanu waɗannan waliyan da ake magana akan su shi su ne fa waɗanda suke imani wa kanu yattaquna sannan suka ji tsoron Allah madaukakin sarki shine ibn kafir yake cewa kullu man kana taqiyan lillahi kana lillahi waliya duk wanda ya kasance mai tsoron Allah ne to waliyin Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta kun ga Allah madaukakin sarki da ya tashi siffa kawai kawo duk wanda ya dauki siffa yasa a cikin sa ya zama wali shi sa wali ba wani ke bantaccen mutum bane da za a ce sai kai kaza sai kai wani abu sai ka shiga kaza sai ka fito kaza sai sannan ka zama wali ina fata an fahimta siffa ce Allah madaukakin sarki ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna sai dai abin da yake faruwa shine tatafawatu maratibuhum martabobin su walin takan bambanta ta wani tafi wani gwargwadon tsoron Allahnka da imaninka gwargwadon wali yadda yadda kake wali a wajen Allah madaukakin sarki wanda ya fika tsoron Allah ya fika takawa to walicin sa yafi naka wanda ya tsara ka haka abin yake ina fata an fahimta amma mu fahimci cewa ƴan uwa kada mu dauka cewa wali wasu irin mutane ne ke bantattu wanda duk ba su ba kuma shikenan kamar yadda ake samun akwai wasu da ake ce musu cikon wali khatimul wilaya a ce wani ai shine khatimul wilaya daga shi an gama wali daga shi babu wani wali to babu wannan a cikin addinin musulunci yadda tsarin shari'a ta zo shine duk wani mai tsoron Allah bawan Allah nagartacce mai bin Allah madaukakin sarki sau da kafa wanda aikin alkhairin sa yafi mummunan sa yawa waliyin Allah ne shine abin da ake nufi yawa wal karamatu mala yace fa bil imani wat taqwa takunu wilaya da imani da tsoron Allah ne walicci na Allah maɗaukin sarki yake kasancewa wal karamatu amrun khariqun lil adati malai ce ita kuma karama wani al'amari ne da yake saba wa al'ada abinda aka saba gani da kullun sai Allah maɗaukin sarki ya haifar da shi a hannun wani yujrihi yujrihi Allah ta'ala ala yadi waliyin wanda Allah maɗaukin sarki yake gudanar da shi a hannun wani wali daga cikin waliyansa من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي أتكين وانا الأمر دن يكسن تي أبن تيمكو نغشي وانا وليم أتكين وانا الأمر ندونيا كوكما نلاهرة لكن لا تسل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين مالتي سيدي karamar waliyin Allah ba ta kaiwa martaba da matsayi kamar mu'jizan annabi ko manzon Allah saboda haka karama ƙasa take da me da mu'jiza shi sa malamai suka ce duk wata karama daga cikin karamomi da al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka samu to wannan kuma ta kasance mu'jiza ce ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya sa an fahimta saboda ai baka samu wannan karama ba sai da kai imani da shi an fahimta sakamakon imanin da kai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ba da gaskiya da kai da shi da rike addinin sa shi sa sai Allah ya karrama ka sai baka wancan abu shi sa kai a wajenka karama ce shi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a garishin mu'jiza ce daga cikin sabon daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a garishin akwai wanda Allah madaukakin sarki karama su da abubuwa da yawa kamar irin su sa'ad dan abi waqas ya tabbata lokacin da suka yaki sun keta ta karuwa sun wuce da dawakin su ba suka taka ta karo aka wuce ruwa ne aka zo za a ketara shi sai an ketara shi za a je garin da za a kima za a yi waɗanda suke abokan gaba kuma dole ne sai an wuce ta wajen shi ne kawai addu'a ya ce da na bayan sai ce ku to a shigo za ku biyo shi kawai sai suka to wallahi yan uwa kawai sai aka taka ta karo wannan inda kasan kana tafiya akan ƙasa suka wuce ko mutum ɗaya bai lime ba to kaga wannan da sa'adu da sabon da suke tare da shi wannan mu'jiza abin na karama ce a wajensu shi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan ya kasance mai mu'jiza a wajensa sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta saboda haka ita mu'jiza ita ce babba ta annabawa da manzanni ita kuma karama ita ce ta wanda suka ba annabawa da manzanni sannan ita mu'jiza takan zo bambanci sun ban mu tantance bambanci su yan uwa ita mu'jiza takan zo an tariqi tahaddi shine ayo mutum kalubale a ce in ka isa ka zo da kaza in ka isa ka zo da kaza ana yi wa annabawan Allah haka kamar yadda fir'auna ce da Musa in kunta ji'ita bi ayatin bi fa'ati bihi in kunta minas sadiqin in dai ka zo da wata mu'jiza aya anan mu'jiza to kawo ta magani kaga ta hadini sai annabi Musa fa alqa asahu fa idha hiya subanun mubin to amma karamar waliyan Allah madaukakin sarki ba ta haji ake mutum ba duk wanda aka ce masa in ka isa kai kaza sai kuma yi to malamai suka ce wannan akwai alamun tsafu tsafu da bokanci bokanci a wajen kai kanka ma wani baka san Allah madaukakin sarki zai karrama ka ba wasu za su yi addu'a ne Allah ya karrama su da wannan wasu wani ma bai sani ba yanzu irin mutumin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari ya ce wani yana cikin tafiya kawai sai ya ji ana faɗa a cikin gajimare cewa a shayar da gonar wani a shayar da gonar wani shi bai ma sani ba mai gonar hadarin ya haɗo ganga ganga shi mutumin da yake inda hadarin ya haɗo sai ji ana cewa a shayar da gonar wani a cikin gajimare a sama ya ji ana magana saboda haka sai biyu gajimaren ya to gajimaren hadarin yana ta tafiya bai tsaya ko ina ba sai da ya zo daidai wajen sai ya haɗu cida ta fara sai ruwa ya sauka iya nan wajen kawai aka yi ruwa ruwan ya sauka ya jiƙa gonarsa ta sha ta ƙoshi da ya je sai yake sai ga wani mutum ya fito yana dan gyara abin nan ruwa hanya na dan shiga cikin gonaki da sauransu sai yake tambaye sa cewa wani ya sunanka da ya gaya mai sunan sai ya dace irin sunan da ya ji ana faɗa a sama sai ce da Allah bai kake naji ga abin da naji ga abin da sai ya ce ai shi abin da yake idan ya go idan ya noma abincin gida uku yake raba shi kashi ɗaya gaba ɗaya sadaka yake da shi kashi ɗaya kuma ya ajiye a ci kashi ɗaya kuma ya ajiye domin shekara mai zuwa ƙara mayarwa a cikin ƙasa shi ne kawai abin da yake sai to shine abin da Allah madaukakin sarki sai ya maka wanda yace yaji ana faɗa sunansa a sama kaga mutumin da ake faɗa sunansa a sama a gajimare da Allah wannan ba wali bane aka ce a masa ruwa shi shi kadai shi shi kadai kaga bai sani ba haka Allah madaukakin sarki yake karama bayan sannan malamai suka ce ba wai dole sai wani abu wanda ya saba al'ada ya faru an naka mutum yake zama wali ba a'a yanzu mutumin da ya kiyaye sallar jam'i shekara 20 malamai suka ce wannan wali ne saboda shi ma wannan abin ba kowa zai iya shi ba ya saba al'ada ba kowa zai iya wannan abin ina fata an fahimta ko mutum ya dirfa fa azumin al-litin da almasi ya tai shi ma wannan wali ne saboda haka ba sai kai wani abu abinda ba a saba gani ba kai sanan mutum yake zama wali dan wasu abinda suka dauka shine duk malantan mutum duk tsoron Allah ka idan baka tashi zama baka zama wali ba kuskure ne wannan ba ba karami ba da zarar ka zamto mai tsoron Allah cikakken tsoron Allah ka zamto mai imani kana kwatantawa daidai gwargwado insha Allah ta'ala ka zama wali bala yace min karamatin lahi li awliyaihi daga cikin karamomin Allah madaukakin sarki ga waliyansa qissatu ashabil kahfi kun ga sai ba mu misali a cikin alqur'ani wannan yake yace daga cikin yadda Allah madaukakin sarki yake karrama waliyansa akwai wata kissa da ta zo a cikin alqur'ani kissar mutanen kahfi ita ce wacce Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin suratul kahfi أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين أددا وسمتانين سمارين سوسو بقي كرنسنا تقص كما يدى القرآن يتبتدت وسيقولون ثلاثة رابعهم kalbuhum wa yaquluna khamsatu sadisum kalbuhum sai Allah ya ce mai rajman bil gaibi wannan wannan abubuwan da aka faɗa guda biyu ba daidai bane sai ya ce wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum sai Allah madaukan sarki ya shuru ana bai ce rajman bil gaibi ba sai malamai suka ce to na karshen shine daidai saboda haka su su bakwai ne karansu na takwas samari ne dukkanin shi sai Allah madaukan sarki ya ce innahum fityatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda dukkanin su samari ne ɗanyu ne babu wanda tiza a cikinsu Allah maɗaukai sarki ce amanu bi rabbihim suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda sai ƙara musu shirya to waɗannan samari dukkaninsu ‘ya'yan manya ne kamar yadda ibn kafir ya kawo ibn jarir tabari ya kawo ibn abi hatim ya kawo dukkaninsu a cikin tafsiransu suka ce dukkaninsu ‘ya'yan manya ne mutanensu bauta gumaka suke yi su kuma Allah madaukakin sarki sai ya kimsa musu shari'a sai gane cewa ba gunki ba abu ne mai kyau ba saboda haka ba za su iya fitowa kuma su kalubalanci mutanensu ba dan a lokacin sarkin garin su wani azzalimi sarki ne mai suna mai suna da qayanus kamar yadda malaman tafsiri suke ambata ko da qayus ko da qayanus kamar yadda wannan din tafsiri suka bambanta duk wanda ya samu labari cewa baya bautatawa abinda suke bautawa kashe shi yake sa ai to su ‘ya'yan manya ne saboda sai aka samu labari a suna ƙoƙarin bijirewa malaman tafsiri sun yi saɓani wajen inda suka haɗu wasu malamai suka ce kowa bai san kowa ba a cikinsu an fito wani irin biki ne da ake na bautar gumaka na shekara-shekara sai wani ya ɗan janye ya koma gindin bishiya ya zauna wancan ya janye aka sai suka haɗu sai Allah maɗaukakin sarki haɗa zukatansu suka haɗu a lokacin a waje guda saboda haka sai suke ɗan tattaunawa ni fa ban yarda da wannan abu kamar da irin abu dai kana ana yin sa a me a ɓoye-ɓoye haka ni fa wannan abin da ake ban yadda da shi ba kai ni ma dai naga akwai abin nan haka to da kowa ya fahimci cewa ra'ayinsa daya sai suka fito fili suka ga wa junansu cewa wannan abin fa ba daidai bane shine Allah madaukakin sarki ce iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata suka ce abinda zamu bauta shine ubangiji Allah madaukakin sarki wanda ya halicci sammai da ƙasa in ko muka faɗi wani abu ba haka ba to mun faɗi zancen da ya kauce hanya shine idan shatata haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha kun ga waɗannan mutanen namu sun riki wani Allah a matsayin me a matsayin alloli wanda suke bautatawa laula ya atuna alaihim bi sultanin bayin suka ce ina ma za su zo mana da hujja bayananniya da zamu gamsu cewa wannan abin da suke daidai amma ba su iya yi ba to sai suka fara mitin din yadda za a yi su rinka bautawa Allah madaukakin sarki shi shi kadai an ce a lokacin addinin Annabi Isa ne nasar addinin kiristanci shine addinin da yake na gaskiya a lokacin saboda haka kun san zancen duniya baya buya sannan kunji kunji da zurtsuma kuma ba sa gushewa a duniya tun daga zamanin da har yanzu zance kai wa sarki cewa ga abinda matasan can suke shiryawa saboda haka sai sarki yasa aka kira wasu ya tambaye su kuma suka tabbatar da cewa haka ne saboda haka da yake ya ga na farko yara ne kanana na biyu kuma dukkanin su ya'yan manya ne ba za a yi saurin kashe su ba sai ya ce to ya ba su nan da lokaci kaza aka ba su lokaci ku je ku tuba ku dawo addinin addinin gaskiya da mutane suke bi ko kuma da a kashe ku to yan uwa wannan shine abin da ya tilasta su suka gudu suka yi meeting point wannan ya fito daga nan wannan ya fito daga nan suka fita suka fita bayan gari to sun fita bayan gari shine wannan karan nasu ya gansu sai ya biyo su wasu malamai suka ce karan ɗaya daga cikin su ne su kuma suka ce a haɗuwa suka yi da shi kare ne yana kiwo da dabbobi da ya gansu kawai sai ya biyo su shine karan da Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin alkur'ani saboda ya abokantaka da mutanen kirki shi sa zama da mutanen kirki kenan haka Allah madaukakin sarki ran ambatarsa a cikin qur'ani wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit so da haka da suka tafi sai suka je suka samu wani kogo a bayan gari can suka je suka shiga suna shiga cikin kogon sai Allah madaukakin sarki ya jefa musu bacci gaba daya dukkanin sai kowa ya waye gari bai san inda kansa yake ba sai da suka yi shekara 309 suna bacci yan uwa wala bi sufi kahfihim 300 sinina wazdadu 9 300 yan uwa da tara karni nawa karni uku da an shiga na hudu bacci ba kawai suke to amma abin mamakin abin mamakin sai Allah madaukakin sarki ya rinka daukan nauyin kula da su lokacin da suke bacci na farko yace wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal sai maka rinka juya su dama da hagu me yasa idan mutum ya kwanta da bari ɗaya daɗe wajen zai tsami ƙarshe ma kuma zai riɓe so da sai idan nan ɗin ya gaji sai a juya su duba sani ba idan nan ma ya gaji sai a juya haka yadda ka san idan kana bacci idan ka gaji da nan ka koma na haka Allah madaukakin sarki ya rinƙe musu sannan idan kana bacci idan rana ta fito ta haska ɗakin da kake za ga duk baccin da kake sai baccin ya sai baccin ya ƙare a lokacin me dalili za ka ga duhun dare shi yake ba mutum dama ya bacci da yawa yanzu da daddare idan mutum ya kwanta sai ya baccin awa takwas bakwai yana bacci amma da rana kayi baccin duniya awa ɗaya ko awa biyu inda ba maganin bacci ka sha ba me yasa saboda rana dama lokacin aiki ne lokacin tashi ne lokacin zirga-zirga ne amma dare fa wannan duhun wajen alnan laila libasa shi sa Allah ya sanya dare dan ya lullube mu samu damar da zamu huta mai bacci a cikin sa to shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kahafihim zata al-yamin wa idza gharabat taqribuhum zata al-shimal wa hum fi fajwatin min Allah ya ce idan rana ta taso lokacin da take tasowa sai a kautar da ita ta inda ya ta dake su idan ta zo faduwa nan ma sai a ƙara kautar da ita su kuma suna wani gefe a can akwati suna ta baccin su sannan sai Allah madaukakin sarki ya sa musu wasu irin kama ta yadda da wani zai leko ya gansu zai fita da gudu ya firgita ba zai iya tsawa ya ma kalle sa bare gane ko suwani ne a ciki dan Allah ya bata musu da kama shi sa da Allah madaukakin sarki ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lawi tsala'ata alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba da zaka leka ka gansu lawallaita minhum firara da ka fita da gudu wala mulita minhum da ka cika da tsoron su da firgicin su wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud idan ka shiga sai ka dauka duk idan su biyu haka Allah maɗaukan sarki ya rinƙa musu waɗannan abubuwa haka sai da suka yi shekara ɗari uku cir da tara suna bacci sannan sai Allah ya tashe su kuma ba a sanahu lena alamu ayyul hizbain zuwa ƙarshe sannan sai maka tashe su suna tashi kuma sai aka bar ta tauna ka amma mun dan dade muna bacci ba kam labithtu awa nawa kai muna bacci sai wasu suka ce labithna yawman aw ba'da yawmin suka ce ai kawai daga sabuwa kwanta zuwa yamma muka tashi wannan su ne suke gani sun yi bacci da yawa wasu suka ce a ba a bayan da sabon kwanta da kamar karfe 12 muka tashi haka Allah ya sawwara musu abin a cikin zuciyarsu suka gani suka ce to duk wannan ba shi ne abin abin nan din ba yunwa muke ji tunda an yi bacci yanzu ciki babu abinci ga kuɗi a je a karɓo abinci suka tashi ɗaya daga cikin su ya ɓadda kamar ya shiga cikin gari yana ta ɓuya kada ka yanu sai sa a kamo shi bayan shekara 300 da wani abu kaga kakan da kayanu su ma ya mutu a lokacin ba shi ba saboda haka ya shiga cikin gari yana laɓe-laɓe je sami abinci ya ɗauko irin kuɗin canda kuɗin shekara 300 da suka wuce ya ɗauko ya miƙa mai abinci mai abinci yana gani ya ce wannan fa abinci aka bani mai sauri ka bani sauri nake shi abin da ke mamaki daban sai ya nuna sai ya miƙa wannan wannan ya miƙa wannan haka abin yake wannan irin abinci wannan irin kuɗi ne har kuɗin ya je wajen wani dattijo aka ce wannan ai ya taɓa jin labari a wajen kakan kakansa ya taɓa ajiye masa kuɗi ne da ake zamanin tun lokacin cancan baya to sai kuma kallo ya koma sama a na ka samu wannan kuɗin ƙarshe dai a takaice a biya tashi sai bada sai fada sarki kace ga wani mutum ya zo da wasu irin gara'ib ya ce wai shi shi shi a lokacin sarki da kaya duse yake shine shi ne sarki ce sarki ya tambayi labarinsa ƙarshe da ya ba shi labari cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru to da ƙarshe sarki ya tashi dawo ga sai ga lalle wannan abin mamaki ne aka tafi wancan kogon aka je aka tarar da su to shi wannan bawan Allah da ya je ya masa abinci sai ya shiga domin ya fito da ƴan uwansa yana shiga cikin kogon sai Allah madaukakin sarki ya mai musu da baccin sai suka kwanta kuma sai ya dauran su shikenan su anan ne zama to kabarin su da su wannan mutum bakon da wannan karan nasu duk aka suka rasu to da aka sun dade sai aka ce me yake faruwa sai aka tura mutum daya yana zuwa kawai sai gansa a halin da suke sai zo ba da labari shine sarkin yace to qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida sai aka rufe kofar kogon sai aka mai da shi kabari sai yace to zamu zamu masallaci a wajen dan mu rinka tunawa da su dan waɗannan ba ƙananan waliyan Allah bane ina fata an fahimta to a take dai yan wannan kissa ce da take nuna me a bayani game da waliyan Allah madaukakin sarki ga tana a cikin alkur'ani kun ga shi Allah madaukakin sarki ya tabbata akwai me karamar waliyan Allah madaukakin sarki ina ganin yan wasu mu dakata anan saboda lokaci ya riga ya kore Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lanin gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah